أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تكفر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا بعث الله بشرا رسولا قل كفى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke gwarkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yamuna Juma'a 29 ga wata na Muharram hijira shekara 1442 wanda ya dace da 18 ga watan tara shekara dubu biyu da ishirin a darasi da ya gabata mun tsaya cikin sotar isra mun tsaya aya ta tisa'in da biyar kan sha Allah za mu tashi aya ta tisa'in da shida ko ce goma tara da shida sha Allah kayan nan ɗan tambayoyi na harko da tambayar harko ya fara da maganar awa jama'a nasiya wanda suke waya ana cikin karatu suka bai hankalin mutane ko hira lalle ko da mutum bai kashe wayar shi ba ya sa abin da yake sarrafe na shuru wanda ba ta ƙara in yi ƙara sai huta can gehe ƙare sai rashin sai dawo shi ne yin zuwa ga mutane gaskiya muna ba zai magana hira a wurin bai dace gaskiya
sai ta biyu cewa ya yi maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana na magunguna da raƙumi su da shaida abin sani ne abin da ya tabbata da karara ya karanta ya ba da dama a sha nono na raƙumi da wutsarin raƙumi kan wata illa da suke samun wasu akan nau'in rashin lafiya ta yanayi akan wannan ana magana dukkan wani abu da yake na dabba ta halaka kuma dukkan magani da yake magani na lafiya na gangai jiki sai su kama cewa a ilimin likita wannan zai maganin wata a gangai jiki rashin lafiya masassara diabetes ulcer malati na gangai jiki an shar'anta a yi da duk irin abin dabba suke ta halaka ne ba neman kariya ba ko maganin hawa ko janyo jiki in dai magani ne ya halitta a yi da dukkan dabba wacce take halaka daga cikin magana wani ya bada ya bada ne kan magana nunu na rakuma da wuta a rakuma da kuma da mushi wannan shine ya kawo magana ba da yi kitse na rakuma ne da mushi a sa a turgo in ya san dare a yi matsi da shi wannan ai magani ne sai ya jarabawa shi ta wani sheki a ciki na sa a turgo ya san ya san dare an sa a wurin dubara saboda ba su ba da yin kullum sai a tsakanin lafiya sai tambaya ta gaba mutum ne ya rubuta saki ga matar shi ya rubuta saki kuma to wai lissan wata sun ce an ga wata kenan yau wata ya kare sabo an shiga da sabon wata na kafa da zan kuma kai an shiga safar safar kenan kenan magana ta rubuta saki game da mace ya rubuta zai yi kuma iya jiran ya bada bai bada ba ya wata ya ɓoye a cikin wani wuri ita kuma da dake lake da bincike bincike bai na sai ta ɗauko a wani wuri da ya ɓoye yaya magana suke yawan magabata suna da tsakani kan mazhaba kan mas'ala ta saki da takarda akwai masu ganin ma matsala mutum iya magana takarda rubutu da yi to duk da jamhur suna ga dai inda an rubuta kuma rubutun ma zama su a filin karara wanci kana sunan matar ni ne na ce mata ta wanci ba kullum ba na sake ki sake dai waye kai wa ka sake wannan bai ma'ana gaskiya abin da yake matsayin wanda suka yarda ma jamhur sun yarda suke yayi amma zama so bayani a hiri karara ni ne wani na ce mata ta wanci daya misali abin da ke sunna kai wannan shi ga zama saki a wajen masu ganin saki rubutu saki ne to amma da mai cikin mutum zakar nan da yake take da yabo take kaza kuma da hari babu sunan shi ba sunan sa sabar da mana to duk da cewa da wani magana cewa ya rubuta kuma ya deniya ba ba mai hukunci abin da deniya ba inda ya da ba ko zai yi ne gaba ya dauki mataki ne in da mutum ya da maka dama zire ki daga ta kake da ta kaza ne da maka kenan kaga har yanzu deniya kike ba wannan kaga ba a dora ne saki kan wannan magana yakan yi wasa amma in ya rufe a ganin jamhur ya rubuta na jiki kuma ya bata to na kare na ga wannan wannan tasha ta arewa kai haka ya ba ma tashi take ya rubuta ba ta gaba ya yi da girte ya na dama har ta shiga mota ya tasha ya ce wani maza ta kika ce a tashi karya ki nan ya ce ni karya ki ban saki ba ai na wannan na shaida da zo ta ga sahun daga da wuce ya ce ni ta ga wanda ana aka yarda tun da ya wasu suka ce da ya wasu kun haɗe duka to ku yanzu yan kallon ku ce mu har yana a yidin za a shaida inda za ta ce mun kaji sun yi daga duka hadin a yidin ka kenan ku haɗa ce ne idan a ce kenan su ɗaya ya yi sai a yi ko ko Allah ya kiyaye tun kenan dai a takaice mutum ya rubuta bai bada ba kiyaye ne zai bada ba mu shi hukunci da take kuma duk da akwai irin imam shafi imam nakhai imam zahabi wata ruwa ma ta imam malik cewa ana buƙatar niyya a wajen masu rubutun ma iya buƙatar niyya take ya matuƙa ba ne suke da shi wannan kwazo shi bai niyya ba zan yi naka ba kenan kawa mutum hukunci a tambaye shi abin da ke ne tsakanin da Allah ka rubuta na yadda zan yi ban bunyi ba dole a tsaya a bayanin da miji ne ba cewa take ne kurin a raba su gaskiya kai sai maganar cewa ya ma baban shi abin da bai dace ba yanzu kuma uban ya mutu me zai yi an ma da farko dai ka tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala dan wa haƙin uwa yana da girman gaske to amma hikimar Allah rama ga wannan al'umma Allah subhanahu wa ta'ala bai riye kowa ba ta da'a ga uwaye ga mutuwa ba riye kowa ba daga cikin sunan abi dawud har cikin sunan tirmidhi ruwa ta abdullahi bin umar iya bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya ce inna min inna inna min albar albir nasta rajul wuta abi to ba ba da an yi wali ruwaya ba abin da ke ni abdullahi bin umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iya daga cikin biyayya ta kwarai da mutum zai ma ma'aikin shi bayan uban ya mutu kyautatawa wuta abi zai wuta abi da kyautata ma abokan ma'aikin shi abokan uba ƴan uwan uba miji kyautata musu iya matsayin biyayya ga ma'aikin kuma sai ina min albar zurus ana da ina min albar zurus sai ta rujuhu da abi ba da wani kenan wannan ka tuba kawa da magafar a wajen Allah sallallahu alaihi da kai kuma ka ci gaba da kyautata ma abokan shi ƴan uwan shi masoyin ka masoyin shi makai babanka duk maza sanin abokin babana ne wannan taruwa ta Abdullahi bin Umar suna tafiya da almajiran cikin daji suka wani bakawai ibn Umar ya sauka ya ba shi rawanin shi ɗaya kan jakin shi suka ce ya za ka ba kawai haka ba kawai ba ɗayan sa imam ya ce a wannan yaron ko wani mutum ɗaukan baban shi Aminu Umar ne baban shi ne Aminu Umar yake ma dan faɗa to me yace wannan cikin biyayya ta mahaifa a kyautatawa abokan ko masoyan mahaifinka kenan irin wannan a ci gaba da neman tuba a wajen Allah a sama tsago addu'a kuma a ta kyautata ma ƴan uwa na ma'aiki shi ne abin da ya ma saura a yanzu na biyayya ta ma'aiki kyautata ma wasu yanshi bayan ya mutu Allah ta ke sai aya ta 96 insha Allah bismillah
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا نعم إذن هو والنعم سوى لي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم wannan bayani da ya gabata na taurin kai da izgiri da ƙurishawa suka wa na sallallahu alaihi wasallam wajen magana hanyoyi da yawa na kaucewa da izgiri na neman ya ka ji annabin Allah ne dutse ya gushe a hudo da ruwa garka kaza gidan zina irin na wasu da mutum in iya so wai sai ya ga cewa shi annabin Allah ne kada su bayan dole bayanai da Allah ya kawo na mai da shubha su da izgilin su na abin ba haka bane ba wannan lamarin zawa da aya ko a gusar da dutse ko a yi ruwan zinariya ko kaza ko a rushe kaza wannan abu ne a hannun Allah subhanahu wataala wannan shi matsayin shi mutum ne manzo ba a hannun shi ba abin shi kuma wannan tsarin Allah haka ya tsara Allah ya tsarin shi na cewa kowace al'umma Allah iya aiko muku da jinsin ku na mutane inda mala'iku ke tafiya sama kasa suna kai da kawowa Allah alƙawarin zai aiko musu daga sama mala'ika na musamman a matsayin ɗan saƙon Allah kuma wannan mutum ne dan uwanku aka turo muku shi a matsayin manzo gare ku shine kurin magana a kan haka ake dan haka magana ta neman shi ta kula da ya musu kafa billahi shahidan bayna bainakum magana yanzu zama shaida Allah kadai ya isa zama mai shaida tsakanin ni da ku cewa ni manzo ne daga Allah Allah kadai ya isa zama mai shaida kan wannan lamarin dan haka innahu kana bi ibadi khabiran basira shi Allah game da bayan shi masani ne ya san da kowa yake ciki kuma yana ganin bayan shi haka yana ganin abu ne a nan Allah kuma kama na kama cewa ka bar da Allah kurum kai dai Allah ya wadace ka zama mai shaida kai mun zan shi su kuma ina bayin Allah bayin suke na Allah Allah ya san kowa abin da yake aikatawa iya ganin kowa magana ke ci gaba
ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا
haka Allah ya ce wa man yahdillahu huwal muhtadi wanda Allah ya shirye da shi shine shirye kura ke lamarin shiriya abu ne a hannun Allah wa man yudlil falan tajid lahum awliya min duni wanda kuma Allah ya riga ya kasa da shi bai mai kasar shi ba duk duniya ba ka samu wani wanda yake masoyin shi ne ko mutuncin shi ne wanda zai zo ya sa gane dan haka wannan cewa kai mai kira kira ne naka shiriya ta samu muwafaka mutum ya kasar imani abu ne a hannun Allah kenan wannan wani abu ne in ga da kishi kuma Allah godiya ka kishi Allah ya maka muwafaka da imani abu ne a hannun Allah shi ne wa'azi kudin kirai dai zai bayan gaskiya doka sai mai kasarin shirya wanda kuma Allah ya rubuta hukumta ce kasacce ne to duk duniya ba ka samu wani mai dabara mai iya magana wanda zai sa ya gano gaskiya dan haka kurin kai naka ka bar bayi da Allah kuma wa nahshuruhum yawm al-qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukma da haka alƙawarin Allah ta gobe kiyama Allah ce za mu sado su nan tashi daga kabari a hilin kiyama a ranar hisabi ala wujuhihim akan hukkar a hukkar sai ya saka tahiyya da hukkar umyan wa bukma ba sa gani ba sa rubukuman ba sa magana usumman kuma ba sa ji abu kuma bai yi magana kenan ba ba sa gani ba sa ji ba sa iya magana haka Allah zai sa da ta ahimmin kiyama jin haka wata ruwa ta imam bukhari ta ruwa mutum na karuwa da ruwa tana da tabbaci jin haka abin ya rasulullah kai bin shirin nasu ala wujudi ne mun kiyama ta yaya za a tada mutane gobe kiyama Allah ce zai tada wasu akan fuskokinsu ya za a yi tafiya akan fuska suka tambaye kaifiya yaya abin wannan zai yau kana sai annabi ba su amsa cewa allazi amsham ala arjulihim qadirun ala yamshim ala ala wanda a duniya yasa ya ba su damar tafiya akan kafafuwan shine mai ikon kuma sa ta tafiya akan fuskar su gobe kiya ne ku gani kawai ga ta garam da ya tsaye amma mu tsaye mishi wahala ko ba yi gani ba iya tsaye ya mutsi ne wahala ko ya kai shi mawa ka tsaye garam ka ko in zaka amma ba daman mutsi da wani kawa Allah ne ba mu daman yin tafiya kuma wanda ya san daji muci ya kwance ki amma za ku sheka da gudu kai kawai ibi ka da gudu kana gudu ko da gudu ya sheka da gudu ya kuma da gudu ai ji gama amma ku je ki ko na ga kenan wannan duka lamari ne da Allah subhanahu wataala yanda shi ne annabi za su amsa da suka tambaya ya za a yi mutane su tashi a hinin kiyama suka tahiya kan fuskar yace musu wanda ya ba su ikon yasa suka yi tahiya kan kawahuwa a duniya shine mai iko yasa su yi tahiya a hinin kiyama akan fuskar kina da ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wataala yake da bari mutane haka Allah ya kunta musu cewa za su tashi wa nahshuruhum yawmal qiyama za mu tara su gobe kiyama ala wujuhihim akan huskokin su umyan suna makahi wa bukuman ba ta iya magana wa summan ba ta ji ma'awahu jahannam ko kuma su je jahannama wannan halin a hilin kiyama haka za su taso kuma a gangara a shiga cikin jahannama wa iyazu billah yace kullama khabat zidnahum sa'ira duk lokacin da wuta sai ɗan sayan sanyi ma Allah ya ya ƙara babbakata kenan kullum sai su zaka ta azaban sa'ada azaban ta halama ita da giran da kullum sani ka san mutum kan saba da wanda giran ya ka saba da giran san da giran da san da giran a kullum saba da ba sabo wuta da lai wuta azaban ta ba saba da ta da giran da kullum karuwa ki ba da giran da ba wuta karuwa ki na ce kuma duk lokacin da sai dan sai sai ma ta dai rage a Allah ce zuzunan mu tsira sai a kara babbakata kara mata zafi a kenan wannan shine labari ne daga cikin labaran ta jahannama Allah kiyaye Allah ce gaba
ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا
Allah ce zalik wannan abin da ya musu na tashi a hilin kiyama suna makarhi bebaye kurame ya ce da za'un shi ne sakamakon wannan sakamako da ya musu bi annahum kafaru bi ayatina sun kafirce mu ayoyin sun kiya ba su yarda ba daga cikin kafircinsu suna inkarin tashin kiyama suna inkarin tashin kiyama cewa a idza kunna izaman wa rufata a inna lamab'utuna khalqan jadida suna cewa yanzu idan muka zama kashi kashin ma ya rizige a inna da mabu'utun za a take tado mu khalqan jadida sabuwar halitta haka suke ga suna ka suna ga abin abin mai wahala mai wuya wannan shine abin da yake suka cewa suna inkarin aiki da karamar kwallo su yaya za a yi bayan wannan hali kashi kashin ma ya murji kuma a ce a tado mu sabuwar halitta kaga shi ne darasin na kwanaki na harkon sotul kiyama inda Allah yake tabbatar da cewa da mutum ke wannan inkarin cewa za a taru ba mutuwa da ta bala qadirina ala an nusawwi banaki Allah ke tabbatar mai abin da yake inkari tabbas zai kana Allah zai taro shi ba ma tadowa saboda haka kurin yace Allah ce za mu melo shi yanda yake sai Allah an basu nan ilmu a da ba mu da shi aka dan gano Allah ce zai tado shi akan alheri sai kama wani wata gaba mai muhimmanci wanda ba irin ta a duniya ko wata shi da yake ta magana amfran ta zanen yatsa Allah ta hatta da ita za a mai doka eh ita ta mai wanda yake kowa duniya abu ne mai kware mai ba da muhimmanci na yanzu abu ta yake domin duk duniya kai da kai da kai ɗaya ne mai ta duniya gaba daya to ita kanta yanda take inda za ta kiyama a za ta kafa hannu haka kai ne ba abin da tarda hatta da wannan zanen wanda duk duniya tarin duniya tun wurin kuwa karshe ba ta bayyana ke ba kowa na ki daban ne hikimar Allah to amma idan zan kiyama shi ma na san da shi za ka zo daidai bai canza ba balle wata kamar ka ko wani kamar wani ne yanda kake an ta haka za ka samu wannan Allah a wannan Allah ya tabbatar da abu ne gaba ya mu tsara na gano ma da wannan wannan ilimin suna da kanta mu cewa kenan muhimmanci cewa kakka yi shakka yanda kake haka Allah zai yi maka ba irin wasu annabawa Usman wai wai ne yawo yake in shiga ya hoto a wajen gidan masu kudi wata ran wata ran ka hoto a Amurka ran da shiga ya yawo to ba shi ne wato da mutum dubu na da tsaro da ran ne an bari shi hankalin adam ma so na kide dan kun ce rai yawo ne yake to da ran duka duniya kawai gaba daya ai hankali hankali ne a ruwa ke ko sun sai sarara ne suke illa kan taron ne ke yawo wannan rai ne kowa ne shi ne kuma Allah ta kowa ya gama da gangan ki yanda kake haka za a karo ka yini kiyama Allah yake cewa masu wannan maganar masu nisan ta tashin kiyama ko mamakin kiyama bayan an mutu an zama kashi a bibige yace awalam yarau أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا Allah ce awalam yarau shin mutane ba sa dibawa su gani anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard qadirun ala an yakhluqa mithlahu shin wanda yake da ikon halittar samai da kasai bisa musamman da cewa iya da ikon ya tada halitta kamar su abu ne sananne دخلت سماوات الآية يقول أي لأن دخلت سماوات الآية أكثر من خلق الناس فوق هلتا كوال من هكذا ذني شوى هلتا سمالة سي إن جرمان من كريني ما كما سمالة سي ألا إذا كما كذا زي وهلا زي وهلا زي وهلا زادوك بقى مطوع cewa kenan in abu abin girma ne sai a jiba sama a jiba kasa to Allah ya so kai wa dan karami wanda ba kai ma da sai ba kenan wannan jan hankali ne na mai inkarin tashi ba mutuwa da jan hankali ne to ka jiba mai ikon wanda ya halitta samai da kasai ba zai zama tun mai ikon tado halittu kamar ku ba mutane tabbas bala Allah mai iko ne akan haka waja'ala lahum ajalan la rayba fihi kuma Allah bayan ikon yin wannan halittu ya sanya ma kowace halitta ya sa musu wani ajali na wanda ajalin wannan ajalin lokacin tashin kiyama lokacin da babu wani kokonto cewa tabbatacce ne wa ma nu'akhiruhu illa li ajal ma'dud Allah ya jinka da wannan kiyama ba da ya san ranar ya kirkige ya komi ta ajalin ma'dud wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud mun ga da kiyama dan wani lokaci wanda yake kuma lokaci ididdige ne shi Allah kiyama ya mata lokaci shekara kaza lokaci ta komai alsa yake ba abin da a gaban za a ya tsara kurin mu ne ko bayi ne ya hana kan ilimin ya keɓance kai shi kadai da sanin yaushe ne wannan rana kuma wani annabin Allah cikin annabawan Allah wanda ya taɓa kabba Allah ke ya musu kabba ma da taɓa cewa ai shekarar duka za za duniya har an samu wasu ruwayoyi na hadisai wanda ina ta kama su ya ka ruwayoyin cikin littafi Allah ga wata mishi dai na magana a yamu tun nan Allah fara farkin duniya shekarar dubu shida aka yi lissafi lissafi da ya bada dai tuni da kiyama ta kare a lissafi wasu ibada sai to yi Allah tun kayan lokacin yayi sai sai mun kai magana Allah tun Allah suka suka rabi siradan hadisin suka rabi ga mas'alar domin a wancan hadisin da ya tabbata an ji ana iya yanke kwanakin duniya suka ce ba da ma da inganta ba kuma ya saba man nasu shi ingantattu na kitabu wa sunna na kiyama ba mai iya gaya ma wani lokaci za a yi ta wa ma ta ji kula bakata duk wanda alama kaza alama kaza ma'ala ce ba ta zauwa kun sana ne za ta zama kwaram kun kwaram a cikin an yi buga kun ba ka nake ba ana cikin shagari a nan wani a kasuwa ya auni ya auna yaji wani iya zo ruwan dan dabba shi wani ana cikin shagari duk alama kaza ya da alama kaza alama wani mara zai shirme ne ba alama bace ba haka ana cikin haka ana cikin hayaniya da da da wani ya tsaka da wani da kariya ce alama an garana ta waye an masa abuwa dole an ga sanan ana cikin shagari na sukurin kwara an kari shi kenan haka za a yi ta kenan Allah ba wanda ya gaya wa imam sufi ya so ya bayani wannan lokaci na ɗaya sami inganta ba kuma a yi rabi sai lokacin ya zo da yawan sufi ya ambata a littafi yara za a kaji an shekara dubu shida mai malamai da zai wanda yaro na da mai shekara hamsin baya ya yi mana ana cewa aliyya ta ƙari aliyya da zai zama zama mai aliyya wani wani iya iya aliyya asalin wannan ruwa ta shahara ba su imamu sun ne shahara da tawaki sun shahara da tawaki ba zama kanta da lalai iya cikin iya cikin abu to wannan abu yansa abu ya shahara da malamai to duniya kun zaro da kare ba ba ya tashi jama ba ta ta ai abubakar ya roki Allah shekara ko nusa kara miki ni aka ta abubakar ta kare ba da ke jama ba suka ce ai abu da umar ma da umar ma ya roki Allah ya kara mishi ta kare a ta afa sai Usman ta kare ta Ali Ali ya tsaya mutum da ta kare ya kuma ta kare kuma na Ali Ali ta kare kuma Ali ta kare ta Ali kuma kiyama hanzu bai wa haka kuma zai ga ta ai duk ba ba da ga ba ai inda ma ta haka himma ne ko zai ai Ali ta kare ta za ta ta ta ta kusa Ali ta kusa ta tsaro ta kare Ali ba kiyama ba na kenan yawan tashin kiyama abu ne Allah ya kitsance maka shi ko eh in lokaci ya kulle kan shi ko da haka yace kenan Allah waja'ala lahum ajran la rayba fi Allah ya sanya ma bayi wani ajali na haduwa na takar kowa da kowa da mutum da aljani har dabbobi har malaiku a yin kiyama kenan kuma wani ajalin la rayba fi ba shakka cewa zai tabbata ma ilimi shi a wajen Allah fa abu zalimun illa kusuwa duk da haka kafirai a zalimai sun ki imani illa bi tsaye ma Allah kun ba a raba eh zai da ba a raba Allah shaidu su gaba
قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا
na'am wannan abin da ke ruwayar abin da ke ayar farko dai Allah subhanahu wataala ke cewa kul ka gaya mu mutane law antum tamlikuna khaza'in rahmat rabbi inda ku Allah zai sa taskala arziki ta bayi ya sa a hannun wani shi da tasarrufi kamata a wa ɗan afirka ruwa milimetar kaza a bana 2020 kamata a musu ruwa mil millimeter ko a wani zai ruwa millimeter kaza ko da mazaran ko murya ko kaza a masa wani abun inda abun irin yanzu Allah inda a hannun wani yake ya mallaka irin wani abun in hatsi da kamata a basu san miliyan kaza a rabawa kaza miliyan kaza inda har Allah ba abun a hannun mutane ina ga idan la amsakatu kashi kullu fa za ku ci abin yayawa wata ran za a nan ka ce yanzu gaskiya daga bandin Nijar ta kare gaban Nijar bata bata shikenan an hana ta bata bata zuwa tsoro ba kuna jin mijin abin da aka yi wanda aka saka farkon kan ina aka aka ba labari da margu ita ce cibiyar arzikin Nijar to Nijar ta gama yawo da margu ta ta ta jeze kasar ta ba ita ba noma tun nan shekara duka ta mutan nake labari in zaka labari haka ce da haka da mutum da amu a nake ba da abin tsiya da abin tsiya manzo maka abin wala an zaka ce za ka kaddara muna cikin matsala ne da gaba daya sai ka ta kai ta zai bi kai ba ta albarka wannan abu ne tsarin Allah ne haka Allah tsara kayan shi wannan abu ne tsarin da kai nashi haka yana kai sai dai nan Allah ya tabbatar da cewa duk wata tafka ta Allah shi malikitan shi ya bude ma wannan ya rike ma wannan wani lokaci a baka wani lokaci a hana ka haka Allah tsara kayan shi ta shi kimar da ya so sai hikimar da ya so ‘yan wa'ayar da yawa ilimi kan kai wasu ya sabar Allah bisa lura duk wani zarfi a cikin sam kaza kanki kaza da wani annan Allah shi ke zai cikin sam din yanzu mai kaka ta magana an gano canza alaƙa yanzu canza wani yi ta kawo ambaliyar ruwa canza wani da yi haka ta ba shi kawo irin ruwa da yawa zai kuka ka wace ba ruwa da ake ruwan ya kare ba ruwa ba sai ana ruwa ake ma ba ruwa kuma ruwan iya jin za ka saka da hamsin baya inda ba a ruwan ban ruwan ya komo ya tsaya da mauli shi ne ne nan kai shi ya yi nayin na sani ne nan na zai ne shi ya tsara duniya shi da mana ta bace kai shi kuran sun cewa amma me ka gano eh na gano ne a ba wannan tsarin Allah mai tasarrufin duniya shi ke zargan shi ne so eh saka ta abu ne abu ne ku tsarin ya gano alama kaza kun shi ne shi to ne kaza wasu dan wani abu ne suka neman barin Allah ilimi ne ma a ilimi ma bada ilimi Allah mun karanta Umar da Allah ta Umar da Allah da ko Umar da Allah da Allah da kan naka babu take shi haka mutum kullun ka san da Allah shi ka tsaye da komai shi wannan naka za ka gano kaza amma har ka yarda Allah yake tsaye da komai shi yace inda ku kuke mallaka taskar rabar ubangiji idan la amsaka mu khasha ashtin ba da ku rike kayan ku dan tsoron ka kuna badawa ya kare cikin ruwa sun baka sun sai musulmi magana da yake cewa Allah yake cewa yadu la mal'a la bidu kana faka nafaka ha da wannan ha yace Allah hannun Allah a cike yake badawa da ke dare da rana ba ta rage komi yace ara'aytu ma an bakun mun khaluqa da larat yace buku ga abin da Allah ke ba bayi tun halitta samai da kasai kun ga ya rage wani abu a cikin dai Allah shi ke da komi a nan shi inda a hannun wani ya bari to tan da kurasa yace wa kana insanu qatura dan mutum marwaci ne dole ba gobe da ko taran kazo ne don muska wata ma jinaki banda bada ci gaba ci gaba wa laqad atayna musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'il فاسأل بني إسرائيل إن إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا
قال قد علمت قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض إلا رب السماوات والأرض بسائر قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثورا
نعم الله يتي امين الله يتي ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات حقيقه in ayoyi ne suke nema ai mun wuce baya dan kai annabin Allah ne ayi kaza dutse zinariya magana kaza gara ce ruwan korama su ban suke nema ba bane da sabo a duniya ga ɗan kayan ku wani Isra'il Allah ce wala kad atayna Musa tisa ayatin bayyinat mun ba Musa ayoyi masu tabbatar cewa annabi ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala kun bayyana ayoyi ne a yi karara sun san abin daga Allah ke ba daga wajen wani yake ba aya tara ibn Abbas ya ambaci aya tara irin al'asa magana sanda hannun shi da zai buɗe sanda ga ta da sanda ce sanin jayi duk daular fir'auna kan matsafa ko sanda ce guda ga ta nan amma yadda take tafaruki duk sun gano sai fir'auna ya gano sarai wannan abun aya ce ko ya hudu hannu ya ta wuya da hudu ya ya walkiya hannu ya haske ya dauka ido duk wannan sun tabbata abun nan ba tsayi ba ne aka yi yake a walbahar da yanda ruwa ya tsage teku ta tsage ta bude suka huce fir'auna ya zo ya durmiya aka musu tufan ruwa ya rinka cin gidajen duk wanda yake baki bude amma isra'ili lahiya lau gari guda kuyi guda makwabci da makwabci gina wannan ruwa duka gina wannan babu ruwa lahiya lau ga shi lahiya gari un makwabta ne gida gari guda amma ruwa a gidajen ko'in nan nan ake musu ambaliya nan ba musu ambaliya sai tufan aka yi aiki wani daren aka yi fara tabbuwa ya kowa an gabata abin cikin fara ki abin sha fara ruwa fara amma su kuka dawa an faɗi isra'ilawa an samu sun masu imani lafiya lauruwan su lafiya gidan su lafiya haka kun fara kun zai fara kun wani fara mai su wani mai su kuwa san wa fara ta mutu da farin sa wal ummat al ummat kalbata fara kalbata kun ko ina kun kada kitan sa kun su za ku ta jika kada ta kuma ta kun shi dake shi dake dake kala kwata na wuce zuwa ga da ka zama kana talauci da jahilci ta yawa ne da suka zaba da yanzu ba zuwa kwata amma da duk da kana yara lokacin ga jahilci ga talauci yawa da mutane ko ina ba kwata sai a cikin wannan ga kana muna yara da kwata Allah azu ya gata sai an zuba sun waye kan ya waye babu daula ya da wanka da gomi su alhamdulillah amma da farkata ko a eh farkata da wadata shi a magana wadata da waye wakil da kudi sun ci da aiki da kudi kanan shi da take ne so kenan aka musu da bada farfata kurin sai tabbar kowa wadda fadi haka kwadi kurin kaiwa ko ina kwadi ne gidan mutane kuma dana wawa duk a gidan a gidan wannan kurdawa mutanen mutanen farauna haka wadama jini kurin ruwan gidan kun jini ne kurin kurin ruwa ko ina ruwa ce amma ruwa ba kibre lafiya lau malaman tarihi na cewa saboda tausayi na isra'ilawa za ka tsoko ruwa a baki su suna tsotsawa kibre iya shiga baki sai kuma jini dan wannan duk da su bayan rawu kuma su mutum kuma cikin arab da garin bayan sunan al-arab to ko ne kuma iya rikin wasu isa musa sun buga abu ya iya zai sun gano abin ta a zo duk da adawa suke da musa fir'aun zai su a zo musa karki ubangiji naka to kai ce mun wannan bala'i da na ruwan fala fatal kada da ka sai ko da yace ka dake ubangijin ka in ya dace za mu bi ka zan fada maka ɗan wanka ku tayi za mu imani musa ya Allah ya dauki ku shiru ba ba ne shiru ba ba ba shiru ba fadi haka to ruwa ne ne daga ka ko da ɗaya ba daya amma da kayan da jinsu kai da mun kuma yanayi ya canza kun ba su koma kuma Allah mai da wannan daban aka yi aka tsufa da daban aka yi aka hori daban aka yi kwaɗi daban aka yi jini duk wani daban da ba ka kai kun saurin kai nan tsani kuran haka dai Allah ya ce walaqad atayna musa tis'a ayatin bayyinat mun ba musa ayoyi tara bayyanannu haka da bani isra'il ka tambayi bani isra'il idza ja'ahum lokacin da ayoyi musa ya zo musu da ayoyi da wani mujizi masu tabbatarwa cewa daga Allah yake amma faƙala lahu fir'aun fir'aun ya ce ma Musa inni la azunnuka ya Musa masahura Musa ina son kai dai kullum kai ma ba ma ba da hankali ayi wasa da amma me tasiri ayi wasa da hankalinka nuna ta kai sai kai maka shi ne gaba daya duk wani ayoyin kuma ya tsaye ne kuma da matsawan amma ya jana Musa ya ce Musa ka ji ubangijin ka fadin na rabbaka ka ji ubangijin ka kuma ubangijin ka haka sai yi kuma ya ji Allah kuma Allah dai ki amma ka koma yace bayan da yanzu Musa Fir'aun ya tu Musa da matsa mana an bai da hankali ayu an wasa da an mai sihiri ne kuran sai kirman ganin kuran shi kuma qal Musa cikin hikima ya rage da fir'auna sai Musa ce laqad alimta ma anzala haula ka san sirri laqad alimta fir'auna kenan hakika ka san sirri ma anzala haula babu wanda ya sakar da waɗannan ayoyi ga sun dai na kwatsi na rudu a wurin bane babu wanda ya sakar da wani ayoyi illa rabbu samawati wal ardh ka san sai dai ubangijin sammai da kasai shi zo da wannan ababe kun ba sayar abu ne a fili duk mai hankali falamma ja'atuhum ayatun mubsiratan qalu hadha sihrun mubin wa ja'alu biha wa tatafusun zulmun wa ulwa la shi ayun su zo a fili karara ko da mubsiratan ayun da duk mai gani ya san wannan aya ce ba tsayi bane ba duk da ganin aya ce karara amma qalu hadha sihrun mubin kun haku abin shirin daga cikin so na kunan tsayi tsayi ne a fili karara Allah ce wajen hadu biha Allah ce su yi musu gaskiya su yi musu aya a baka wajen hadu biha su yi musu a baka amma wasu da karanta kusu a cikin rusu a karan kan kokon sun yi imani wannan ayatul bada Allah Allah ce kun zulman uluwa kurin dan zalunci da girman kai kwal kaga kamar su su yi da su yi biyayya ga wannan wanda a cikin su aka yi su suka rene shi ba wa ne ma har su suna bayan jama'a shi a cikin su a ce su zama da'a matsayin jagoran su kurin shi ne kurin wannan kafirci ne kurin da girman kai ya hana su imani shi ne kuma babu abun da ba wannan ba shi ne kenan Musa ya ce wa Fir'auna ne rukun ya ce shi mutane da kwanan tsari ko sai laqad alimta ma anzal haula kafin sare Fir'auna ma an zar haula babu wanda ya safar da wa'annan ayoyi illa rabbu samawati wal ard sai ubangijin samai da kasai ba sai ku dinne ke ya san da abin shi mun zarta wa inni la azunnuka ya fir'auna musabura fir'auna suna kira ne fir'auna suna kira kai kullun halakake ne kullun da auna eh kai kullun halakake ne kullun shine kullun ba shi ba wata ma mu halaka ba kullun halaka kai ma kan sai yana abin da ba ji Allah yake kullun ina kai dai halakake ne har ya mai rubiya mai gamshi نيجي غبا
فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا
هذا أنا ألا يا جدة القصة أنا إيش فأراد أن يستفزهم من الأرض فرعون ya so ya hudda bani Isra'ila sun kasa mana ya rinjaye su ya hudda su koma kaje su don hanyoyi da yawa ya bi ya so dai mana ya ɗauke su daga cikin wani ƙasa masar duk da san dai asalin ƙasar musa ya nemi ya gudu ne su ya nema duka mana ya halakar da su ya biyu su da niyyar cewa kasa sha ya gama su gaba ɗaya a huta a kan shi ne ayi ya biyu su kuma allah ya ce fa a karaɓana wa ma'ahu jami'a ya bi su da niyyar ya kashe su gaba ɗaya a waye gari babu babu wani ba wani sai iya duniya babu wani daga mutu hajjar ba kowa haka rubin da ya dauka jama'a da ya dauka haka ya niyya kuma a kaihin fir'auna da jama'a yi rudu da yin su kuma ba tsoro ga maza matsorata ne ba za iya ma tunkarar shari'ar bale abu da yaki ba za iya yaki da shi shi yasa ai musa bai musu alƙawarin tsira za a tsira za mu tsira mu koma gaba Allah kaza kaza kaza kaza ana cikin tahiya an zo lokacin shiga ruwa an zo bakin ruwa garin Allah ya waye fatabu mushrikin rana ta bullo sai suka tsinkar fir'auna ya dano qalu inna lam nuraku shikenan mun gama mun kare su a yau shi ke da su ba mu kare cewa ba mu kare abu gaba a mun gama shike mun gama yau musa ta ban kenan inna lam nuraku musa ya ji haka ce kalla inna ma iya rabbi sai hadi musa Allah ne walike ne bayan musa ta yi musa a lokacin da musa bai kai amma san bai yi wa Allah kato ta kalla ina tare da ubangiji Allah zai ba mu musa ba ma duniya can aka musa wahayi fa wani da musa an zuru bahar aka musa yanzu to yanzu sai da bayan ya zo ga danje da garaba ta Allah to kuma da gice ku kowa shi ya tsoruwa ne ya ma mai zauri ya zauri da kare ta ba aka ce musa bugi teku iya bugun teku fanfada sai ga fango teku ta tsage ko wani kuma ka tsaga ka kowane kuma kamar dutse sun teku ce lokacin da ta tsage kuma hanya hanya yawan adadin sha biyu kuma ruwan ya koma kamar dutse ka tsaka aziz kowane ruwan kuma kamar dutse ta bushe kai ga aka ranar ta bikin wurin wurin ya bushe ya ba hanya musa ya shiga fir'auna ya zo su sun shiga shi da yanayi ya gama su ya ci abin su yake ma Allah suka biyo su Musa ya musu gaba Fir'aun a ciki akwai saura a baya amma sai Musa ya so ya dan buga teku ta wani matsayi Allah ta fatu ku bayar rawa ka bada yanzu ka bada yanzu ka kawo rawa haka Allah Musa wayi Musa zai buga ya buga sanda ruwa ga ne tana tsira Allah mai wayi fatu ku bayar rawa annan mutum gurbu ka bar ta biye da shi ka bar ta ka bar wanda ka bar ta akwai saura a baya ka saura a baya to kuma sun shigo ta kwan kuma Allah zai kan shi to haka kenan yayin niyya ya dirin yadda mana ya halakar da su Allah ta fa'a garaqana wa muka dirin yadda shi wa man ma'ahu jami'an da duk wanda yake tare da shi gaba daya na Allah ta kun baya
وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا
ينزو الله يجمع فرعون ده جماعه Allah ce wa kullum min ba'ati da bani Isra'il muka gaya ma bani Isra'il bayan halakar da Fir'aun Allah mai don musu magana ta uskun arab ku ku zamana a ƙasar da da kuke bayi nan duk da cewa sun shiga sun kawo daula a Falastin za mu ce a wannan yanki amma can ma yanzu yake karkashin mulkin bani Isra'il inda Fir'aun ya baro su aka aka mallaka ma daular Fir'aun gaba daya yanzu ku zamana ku mallaki ƙasar bakin gwalgwadon lokaci na rayuwar duniya ku yi abin da kuka yi sai za a jawa da akira idan lokacin wancan na ƙarshe kai kiyama ta zo ji na rubun da su za mu zo da ku za mu tattaro da kowa da kowa da fir'auna da malima nan Allah zai yi zai taro da kowa gobe kiyama gobe hisabi ma ku da su ku zamana ku yi sakarin ku kai lokaci ne dan wannan muna cikin wannan sura suka makiya ana ba annabi da tafiya irin wahala da game ta irin mugurma da game ta ake labarin wanda suka wuce da abin da ya kana da kake mamakin komi wannan har kullum wannan na qur'ani ne mutane na kashe kiyama kullum tsaya kan gaskiya kai kila kan gaskiya jiya da aka yi a kawo gaskiya take da nan tsara a yi a tsare komai duniya mai mutuwa ya mutu mara mutuwa da bai mutu ba za a tsare a tashi yinin kiyama Allah ya tsare da wata rigima mata tsayawa za a ta rigima tsayya kuɗi ana ba ƙarya ba ta ba ƙara yi har da kai har Allah ka kiyama ta haka zai ba haka zai ba ba haka ta zama da shi ba haka cikin addini haka duniya ta gada cikin addini da tsaya Tun ta bi ban da shi nake tun mutum da ya kai saka ko a gane gaskiya to bai san duniya ba ne addini ne ba kan tuna bar annaba Allah zai wa kan kan walayya kowa kowa ne zai komai a amala ku haba zai wa kan mala'iku haka za a yi wani da ƙarya ce sai ka gaskiya ne in muke da ku ku ka bata ku da kan daidai haka za a sai ya tsaya masa ku yanzu an da ba a rayuwar haka da da ba ka ka san mu gurmaya kuma ana ta kayyaci kuna ta gaskiya ne wannan abu haka ne ba haka bane ba wasu ba Allah wasu ba rabi haka duniya ta gada haka ba haka shi kiyama kai da ce wata rana a wani wurin mutanen kwayo sun yawa a wani wuri a wata rana yan banza sun yawa haka ne ake yi kina har lokaci yayi amma ba a zama haka nan ko kowa ya dare kamar malaiku ba wani duniya take ba annabi ce Allah bai so duniya haka ba kowa ya gani bai so ba haka haka ya tsara kansa yanzu kai mamaki komi kake zaman za a zo kowa ya gani ba a sai dai ka kanka ya ta kanka ko kai ta kanka ko da kike gaskiya kake tsammanin waje kowa ya gani wani kai to annabi ma ya bar ku to ne ki cewa shi dai da fasara su ta tauba ya kuwa imani da daukar ya ce abu da ya kwace annabi kan kaɗe su hudu ya su ne wa zuwa biyu wasu ya ce ne ita kan tauba ko ya yi imani sai abu da ya daga cewa kai annabi kan kaɗe hudu na zan yawai ya ga daga kai kai waye ai ba wa'azin kai na ka bari ka bar duniya yanzu Allah tsara kanta kurin ka yi wata Allah ka kalla masu imani ko Allah ta ka fa'ita gaskiya ka bi gaskiya kurin shi ne haka kuma ka cika da imani shi ne kurin wata amma magana kowa gane haka ba Allah ya yi kenan ne Allah ka gaba وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا na'am Allah ya ce wa bil haqqi anzalnahu bil haqqi nazal wannan qur'anin asali daman cike yake da gaskiya da wannan gaskiya Allah ya sabkar tun daga sama kuma Allah ya ba da tsaro na mala'iku wannan gaskiya yanda Allah ya sabkar tun daga kan haka wa bil haqqi nazal da gaskiya da bai samu sakuda a hanya ba ba samu yan hushi da makami ba a hanya na shaidanu su ko kuna ina ka ci sa garan kula wa annabi ya karatun ka qur'ani na jamu kuma wa annabi ka soko suka garan kula wannan wannan mai mai aljannu shaitan za shaitan ba ya masa amani to shirme ne ya ka kawo manzo shi qur'ani da sunna manzo Allah Allah ya bada kariya ga wahayi daga tantin da ya taho daman wanda yake babban jagoran da kawil amin mai tsayi ne kuma a masakar jibril ba ka irin washi ba ka malaka jin washi shi yanzu da abu kuma da kariya ta malaka shi ne mana kuma kenan wa bil haqqi anzalna da gaskiya muka sabkar da shi daga can ma kuma wa bil haqqi nazal da gaskiya da ya sabko ba garwayi ba garwayi wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadira kai matsayin ka Muhammad ma'aiko ka ba kana matsayin mai bushara ka ba da bushara ga wanda ya bi Allah sakamako na kaza na aljanna daraja kaza matsayi kaza kun wa nadira ga wanda ya kangare shi ma ga azabar Allah shi ne kuma matsayin ka bashiran wa nadira Allah ka mutum masu imani ya Allah ce وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكر وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكر ونزلناه تنزيلا na'am ɗan wannan abu ne sananne hikimar Allah subhanahu wata'ala ya saukar da al-taura jumla guda aka ba Musa alaihi salam da al-taura ya rike da hannun shi a alluna aka ba shi ita sabar masu cewa wa al-taura jaki ko 80 ne ko 40 fir'auna ma ya san ko 30 ne fir'auna ma ya san ka cikin shi ne fir'auna an wata fir'auna ka raba fir'auna ya san san da al-taura ba duk gugun da kai da Musa da fir'auna ai yi ta ne kafin a saukar da al-taura duk da wayi ko wayi ko fir'auna bai gaba a saura ba kamar inda ba bayan an dirmiye da shi da tiliya lahira to ko aka sarkar da saura bayan an keta da shi Allah ya bulu sai alƙawari idan na tsaya da ku sun samu kasa zan sarka muku da littafi shi ne bayan tsira Musa ya yi munajati na cika alƙawarin Allah aka ba su a saura bayan a halakar da fir'auna sai wani daga yin labarin shekara da hana saurara ya tsaye da kiyar da yadda ya kan kusa dungon ko ishirin duk kariya ta ce babu inda ake ce ne da za a saurar da launa ba kenan a saura ta sauko jumla guda haka zabura saboda ma haka cikin jumla guda haka in ji amma qur'ani ne Allah ne wani tsara ya saba daga sama da zama su zuwa saman duniya kuma Allah ya saukar da qur'ani daidai bukata lokaci kaza wani lokaci sura wani lokaci aya haka Allah ya saukar da qur'ani shine yake cewa wa qur'anan farqanahu qur'anan qur'anin man rarraba shi daki daki litaqarahu ala nas ala mukut dan karanta mutane qur'ani a hankali a hankali ala mukut mana ba zama guda ba haka Allah ya kai shi a daidai bukata ita wa nazzalnahu tanzila musakkar da shi tanzila ta wa nazzalnahu ya abin lokaci ba lokaci fakar da wannan sura wannan aya wannan haka Allah ta fada qur'ani a hankali a hankali ba irin sauran shi ba kuma hikimar Allah wani ya cikin cewa Qur'ani daga Allah yake zai yi wani bayani za a yi kaza lokaci kaza zai ba labarin annabi ya iya bugawa da kafirai masu inkari shi zai ba da labari a kansu ga Allah saukar da sura ko aya za su ce kaza za su aikata kaza hatta da kaifiya hatta da siffar da bada annabi karanta ta bai aya kuma abin da zai amsar za ta zo daga yan abokan adawa inda ba Allah ke ba zai ta miki bumi kan da bari ma za su ta kariya ke ta kan baki shike dan ya da shi misali yanzu da kan ta tabuka ko ta zuwa Arabia wasu munafiki su zuwa Allah ya wani labari ko da aure a hanya kayan azo idan ka koma wasu daga cikin larabawa shukuru za su ce maka ai iya ne da kaza kaza na dutunan aura kaza za su gaya maka za su tado ka da bayani kaza a hanya an saukar da sura ko ayoyin annabi karanta su habbai suna zuwa gare su nan su jawab ba canji ko daya da magana cewa wannan abin da aka yi na hudaybiya Allah ya hana wasu cewa duk wanda bai je ba hudaybiya akwai ganima za a samu a yaƙi na gaba khaibar ana Allah Allah ba na annabi labarin bisharar khaibar amma idan wanda yake tashi duk wanda bai je hudaybiya ba ba za ku bi zuwa ba a zuwa shi kuma da magana magana game na haukan ko amma da ce idan lokaci kace musu kafu su za su ce kana mana hasada ne eh ba ta so kuna mana hasada ba a so mu je ne Allah ce kake je da su an wa gina abu ne bayani su ka wurin su ka kwa sanin tsarin da tsarin Allah ke da abu ya wuce hankalinka yace za a yi kaza kuma su yi abin dole yanzu abin Allah wanda suka da ayar haka zuwa da kansu da dukkan da ayar a aikin na ga Qur'ani tsari ne cewa bai ma da ce babu shubha a kai cewa daga wajen Allah ne wa Qur'anan farqanawat mun wani Qur'ani mun rarraba shi da ta karawa ala nafsa alamu kusu dan ka karanta mutane a hankali a hankali wannan zannahu tanzila mun sabkar da shi sabkarwa a hankali a hankali Allah ya wani lokaci ya yi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh